بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha hudu ga watan jima'a al'ula shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya mulhafin iraq ba sake ta sakaratun babu tasiri babu zai magana akan tasiri ku rike sosai muka ce auzan na tasiri ko dai fu'ail ne in filati ne ko fu'ai'il fu'ai'il fu'ai'il idan ruba'i ne ko fu'ai'il idan khumasi ne wannan shine abin da Khalil ya ya karrare bayan yayi dogon karatu da dogon nazari istiqra'i ma yaran larabci sai ya gina shi akan falas dirham da kuma dinar falas filati dinar ruba'i am me yake dirham ruba'i dinar khumasi yace wa in turid tasghir al-ism al-muhtaqar idan kana son kai tasgirin suna wanda kake son ka karanta shi kamar da shi wanda yake ba mai ba mai yawa ba imma li tahawalin ko dai saboda wato dimantan kaskancin sa shine tahawan tahawan ala wazai takrar shine ai dawamu al-haw wa imma li sigar ko saboda wato kankantansa wannan kaskancin ko kankantansa فضم مبداه to ka samu farkon sa kai mishi dhamma li hadhihi alhaditha wa zid ya an ka kara mishi yawo wannan tabtadiha ko tatabadda thalitha sai ka farar da wato wata ya wa zid ihu ya ka kara yawo tabtadiha wanda zaka farar da ita thalitha a wato harafi na uku na na wato shi ita kalma din taqulu sai ka ce fi falas fi falsin fulais kaga anan kai harafin farko fa dhamma mabdahu ka mushi dhamma fu sannan kuma ka ƙara ya'un a harafi na uku ya zama fulais sannan kuma kabar shi wanda yake da bayyana da taqulu fi falsin fulaisin ya fata haka zaka ce a fals ka ce fulais ya kai yaro ya kai gwarzo wa haka za kullu filafiyin a ta haka za ka yi hukunci ga dukkan wani fili filafi in ya zo za ka mai da shi wato wannan alawazini fu'aid haka za ka mai da shi wa in ya kun mu'annasan ardaftahu idan kuma sunan asalinsa suna ne na mata ardaftahu ha'al sai ka bibici bayansa da ha'un ha'u ta alifi nan ta'un yake magana saboda an ka za ka tsaya a wajen kaga zai zama ha'u ta alifi ne kamar talhiqu lahu wa safdahu kamar yanda idan za ka sufanta shi ai kakan kawo ta'unin ko da ita asalin shi asalin sunan na macen ba yi da ta'un tsari hindu ba yi da ta'un amma idan za ka sufanta shi ka ce jamilatun za ka ce jamilun ba zai ce jamilatun haka za ka faɗa so da to shi ma in za ka mishi tasiri ka ce hindu sai ka ce hulai da tun haka za ka faɗa sanatun sunainatun haka to sai yake cewa fasadirin nara shi lafazin annar kai mishi taskiri ala nuwaira haka za ka yi wannan alibatin da ke tsakiya sai kamar shi raba wawa kamata kolu na rukumu nera kamar yadda kake cewa wato wutan nasa mai haske ne وصغر الباب شي لفظا الباب فقل بويب كتي بويب والناب شي كما ناب ان صغرته وان كان سنك مش تسجيري نويب هكذا ka faɗa لان baban saboda bai saboda shi babun jam'u abwab shine jam'in sa kaga wannan wawun ita ce an ta kuma wato an kuma asali kenan shi kuma wannabu aslu jam'ihi al-yabu kaga wannan ya'un tana da haka in ka zaka mishi tasgiri sai ka ce buwaibun wancan ka ce duyaibun sai ka koma zuwa ga wannan menene asalinsa a wannan wajen babu yanda ta tasrifi wannan sai ce wa fa'ilun tasiruhu fa wa'ilu ka qawlihim fi rajilur ruwayjil a wata a wata nusxa rahilur ruwayhil dai ne rubuta rahilur ruwayhil ka qawlihim fi rahilur ruwayhil وإن تجد من بعد ثانيه ألف faqlibhu ya'an abadan wa la taqif taqulu kam ghuzaylun kam ghuzaylin dhabhtu wa kam dunaynirin bihi samahtu yanzu magana akan ruba'i ne na ganin sai mu tsaya akan ruba'i muka dawo sai mu yi kuma fumasi yake cewa fa'ilun duk wani abin da ya zo alawazi ne fa'il kamar rahil kamar wai rajid an lura duk wani suna ruba'i wanda ya zo alawazi ne fa'il nan da zai ce alawazi ne fa'il rahil rajid kagan wato harafinsa na biyu shine wato akwai akwai alif kenan akwai alif to shi wannan alif tasghiruhu fuwai'il duk wani suna da ya zo ala wazni fa'il to tasgirin sa kuma ruba'i ne ala wazni fa'il to tasgirin sa sai zama fuwai'il sai a canza wannan alif din ya zama wawu fuwai'il ka qaulihim kamar yadda zaka ce firajil fa'il sai ka ce ruwaijil fuwai'il kaga yanzu ya gama da ya gama da fu'ail yanzu ya zawo fu'ail illa iyaka dai wannan saboda akwai alif a tsakiya alif kuma tuqlabu wawan huna sai kallama fuwai'il wa in tajid min ba'di thanihi alif in wato abin da yazo abin da yazo bayan harafin sa na biyu shi kuma alif ne faqlibhu ya'an wa la taqif sai ka juye shi ya zama ya zama wato ya'un kar kai tantama akan wannan me yake nufi da wannan idan misali abin da ya zo bayan shi ne tsoyin tajin ba da tarihi bayan harafinsa na biyu bayan harafinsa na biyu ya zama alif ne kamar gazal ghainun zayyun to bayan harafinsa na biyu sai wane sai alif gazal to sai ce fa qalibu ya an to ka canza shi zama ya'u abadan har abada haka za ka yi ba za ka karkata ba illa iyaka dai in ka zo sai kuma wannan ya'un ka mishi tashdidi kamar shadda sai ka ce ta ƙolo kam guzayyilin shi ne guzayyil wannan shi tasgirinsa kam guzayyilin da ba'atu nawa nawa bareyi na yanka haka zalika ya zama dinar dinar shi kuma wannan ya zama kumasi ne wannan ko dinar kumasi ne dalun ya'un nun alifa ya zagama kan akan wato wanda harafin da yake ghazal ghainun zayyun sai alif sai lam ya gama kan kan rubai yanzu ga fara maka magana akan wato khumasi to shine kitan aka samu khumasi kaman dinar to shi kuma zaka yi shi akan dunaini fu'ayyi haka zaka yi shi kam dunainirin bihi sabahtu dinarai yan dinarai nawa ne ne baiwa su na bada kyauta wa qul suraihin li sarhan mabarshin muka zo kan kuma shi sai muka amshi abin baki da saboda akwai wasu abubuwan kuma da shi an fade su amma dai an gane magana shi kuma sun shi kuma ko ai rubai afwan rubai rubai idan yazo in nabiyinsa idan in kana tanihi alif tubdal wawan wa in kana thalithuhu alif tubdal ya'an in misali rajil rahil ruwaihil ruwaijil in kuma salisu huwa alif ne kaman ghazal kace qusayyil sai Allah sai mu dukan khumasi khumasi da sudasi kusan su ne da su zama cika makin ba sai insha Allah za mu tashi yau za mu ɗin tashi da wuri za mu je wani za mu tashi shafi ne launi ba ka mu shiga musu abibin umar mu dawo shafi na 64 wannan hadisi na ba da ya kawo hadisin jabir حولت أبي بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات من لحيته كانت مستها الأرض dan ƙarin bayan da za bi a nan yana cewa bayan wata shida sai na na ɗauki na juya mahaifina daga kabarinsa bayan wata shida da da da abin sa kamar yadda mazamana ya faɗa an binne su ne da shi da Amr ibn al-Jamuh amma wasu daga cikin dalilai da yanzu zamu zo mu faɗa ya sanya Jabir ya ɗauki kabarin nasa ya ɗauke shi a wurin ya tono shi sai ya kai shi wani waje abin da ya jawo shine wato waje wajen ya zama marwaci ne daga baya ya zama marwaci waje wanda ke ruwa ruwa na yana zai yana zaizaya saboda aka kaga ba za a bar mamaci aka dole shi ne aka dauke shi to a hakan ma abin da yayi daga baya kuma wasu daga cikin mamata wannan odin da sai da aka tada musu kabari yau daga baya malaman tarihi ibn Isaac ibn Sa'ad sun faɗi cewa lokacin Muawiya to an buƙaci za a yi bututu mai mutanen madina na ruwa da sauransu to kawai ana cikin yin wannan aiki sai wannan aina wannan idaniyar ruwan kawai sai ta fashe wannan dam sai ta fashe shi kenan sai ta zama ta dinga wato gudana akan kaburbura ya zama wasu da yawa daga cikin sahabbai sai da aka ɗauke su na da suka yi shahada a wannan uhudun aka je aka kawo su wani waje wanda yake zai fi zama inda babu ruwa da to wannan shine abin da ya faru ko ga da yawa daga cikin sahabban an an dawo da su kuma da yawan su da aka da ruwan ya bai musu wannan abin an ci haka aka gan su yanda aka binne su wanda misali lokacin da aka aka kashe shi ma hannunsa na kan bikin sa to haka aka ci gaba da gani haka aka dauke su aka je aka ci gaba da wannan wannan ya faru lokacin khilafa na na Muawiya bin Abi Sufyan to sai akwai hadisi nan da malai ya kawo mana shi na na wannan hadisin imamu tirmidhi hadisin jabir cewa ma kallama ahadan illa min wala hijab wa kallama abaka kifahan wasu daga cikin malamin kamar ya bi wasu daga cikin ra'ayin malamai da suka hasana shi da nan gashi ya ce wa hada qala tirmidhi hada hadithun gharibun hasanun gharib ko ku na ku ya dan shari hasan gharibu min hadha alwajhi haka ya faɗa eh akwai abin da shari za ku abin da akwai abin da shari a wani haka za ka wani wani wuri ya shari na yi isa da lakin sa ne bayan na koma asalin littafin sanar tilmido ba gani to akwai garibun nan ina ma ina alamar yau kamar abu ya share ne حديث حسن غريب من هذا الوجه ما mutum ne yace غريب min lokaci yana magana cewa hadisin ta wannan fuskan ba same shi ba amma dai yana da wasu shawahid da suke musu shaida kila shi malam ya bi wannan ra'ayin wanda sai wasu malamai da suke hasana hadisi duk da cikin isnadin hadisin akwai akwai dan rauni akwai a ruwaito shi ta hanyar Musa ibn Ibrahim ibn Fakih daga Talha ibn Khirash su din daga Jabir dan Abdullahi dukan su da'ifai ne musamman shi wannan Musa ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Fatih shi la ya kada yurab ma musamman juhulli malamin sa kuma Talha ibn Khilash kuma shi wada'if amma sai kace malamai sun hasana hadisin bi ta'lil turuqi bangaren inda aka tafarrudi shine cewa ma kallama ahadan illa min wara hijab wa kallama abaka kifahan wannan shine bangaren da wasu kace malamai suke ganin bi sami wasu hanyoyi da suke mara masa baya ba daga suka ba a fashi lokacin malamai kuma sun hassana shi saboda abin da ya zo ta wasu hanyoyi na hadisin da suke nuna kamar yana da asali sai na ganin sai mu shiga cikin na eh galibi galibi shahid ake samu dama ko mutaba'a ko shahid inda misali an samu shahid mutaba'a shine misali yanda shi Talha ibn Khidash ya rubuta daga tabi'i sai a samu misali ɗaya sun ta albaja jami'in su masu irin wannan ma'anar kamar abu zubai almakki kamar an kaman kaman aba ibn abi rabah misali sauran malamai da suka su ne ɗaliban jabir ne an saba sani suna ruwaya daga jabir to wannan kaga shi kenan ya samu mutaba'a wannan mutaba'a ce ta hamma kenan cikakkiyar mutaba'a in ya faɗi irin wannan ma'anar in ya zamana ba a samu daga jabir ba amma an samu daga wani sahabi ya faɗi irin wannan ma'anar to za a samu shahid kenan mutaba'a ce qasira ka samu shahid in kuma wato wato ya zo ta kowane hanyoyi bai rasa ta cewa ba amma kuma sun babbanta da juna to sai a haɗe su waje guda sai a ce to duka waɗannan ya zama hadisi hasan bi majmu'i turuqi saboda tattaro hanyoyin da aka tattara irin abin da muka faɗa da jiya ya daga ya daga ci abin da asina hadifiya ya wahala a wannan wannan masalar ta hasan li ghairihi hasan bi majmu'i turuq na eh wannan akwai magana ce ta malamai amma da shi gundarin wannan isnad akwai rauni tare da shi malam kamar ya hasala sau kaga ya ya dogara da maganar imam muslim wani ganin kamar shakku albani shi ma ya hasana shi amma kaga wani lokaci shi yin wannan abu da bincike ana iya samun babban kai kana iya hasanawa saboda wani abu da kai kaga kamar ya zai iya kyautatu sai kuma daga baya a gaya baka to ai bangaren da kake hasanawa shi ko bangaren ba bai da shi da kamar bangaren cewa ma kallama ahadan illa min wara'i ta kallama baka kifaha kace to shi bai da shi da bai da shi da to kaga bayan abin da abin da ya karfi shi amma ragowar cewa ya ce ma sauran sahabbai ya ce ma sauran wannan mamata cewa fa balligh man wara'i ka ga ma wanda sahabban da suke bayana cewa su yi aiki tukuru ya kuma ce aka ce kuma shi dalilin saukan wala ta samu wala ta hasabu alladhina qutilu fi sabilillahi mu'agana ya da shi da ai wani ya zo ta wasu hanyoyi ko da ba da wannan hanyar ba saboda shi wannan ya kai tabbata amma bangaren cewa ya masa magana bila wasita kamar yadda ya yi annabi Isa annabi Musa ya gani da shi wannan ya tabbata ko bai tabbata ba to shine zaki magana akan sa to sai cewa minhum Mus'ab ibn Umair daga cikin da suke shahada a wannan rana a wannan yaki akwai Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair babban sahabi ne ya daga cikin sahabbai wanda suke a lokacin kafin musulunta yan gayu kuma yan gata iyayensu suna ji da su yana sa kaya kaya na taraf kaya na gayu sosai sannan iya wuce ma akan jima ana jin ƙarshen wucewa a taransa to kawai sai zai karɓi musulunci sai rayuwa ta juya har sai ya zama ya yi hijira zuwa ga habasha daga baya lokacin shekara ta shida aka ce musu wai abubuwa sun kyautatu sai suka dawo sai kashi suka dawo to shi daga cikin suka dawo suka ga ashe ba haka bane ba wani ba wani abu da ke tafi saboda haka shi ya ci gaba da zama zala kuma shi ne ya fara aiki a matsayin wakilinsa kuma gwamnansa ya zuwa madina da koya musu addini saboda kaga mutum ne mai addini wanda ya san addinin musulunci saurayi ne haziki shi zala ya fara aika to kuma lokacin da aka je yakin uhudu ya je yakin badar lokacin da aka je yakin uhudu shi ne ya yake rike tuta na na muhajirai kusan aka je yaki a lokacin da kowa da kowa zai rike tutan su akwai yan tutan ansarawa akwai tutan kuma muhajirai kowane kabila ko su rike tutan ta in manzala zai umarni saboda samu sauƙin uba da umarni shi shugaban shugaban nasu za a magana shi kuma gaya musu cewa Allah ce kaza haka ake yi sai an ara commission araba yanayin tashkila na yakin kowa ga bikinansa ga yanda za ka yi ko a ruwa ce ko kuma ko kuma masu mahaya ne kuma masu takobi ne masu ko kuma rijalati ne masu tafiya a ƙasa to duka kowanne za a raba a gaya za a yi to musa bin umair ya halarci wannan yaƙi wannan faɗa amma sai aka samu wajen kare matsalar sallah sam sai shi ya ba da rayuwarsa baki ɗaya shi ne za a faɗi yanda shi abin ta kaya wa huwa hamilul liwa'i ya ma'ruf shine wanda yake rike da tuta ranar uhud qatala qital al-abdal ya yaki yaki irin na wato barada hatta qatala sai da aka kashe shi baina yadai rasulullahi a gaban manzo Allah yana kare shi hina aqbala ubay bin khalaf yurid qatala rasulullahi lokacin da ubay bin khalaf ya tinkaro manzo Allah sai kashe shi kashe manzo Allah shi ya bada jinin saboda wannan wasu na cewa wani mutumi wani ya kashe shi ana kiran shi ibn sabiqa ibn sabiqa al-laythi an ce shine ya kashe ya kashe shi kisan ma yana asabu tawarikh suke faɗa kisa ne na na kace-kace da shi an an an an sarana an sarana an sarana akhraj al-imam al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wa muslim da imam muslim fi sahihi ma sahihi littafin su an khabbab daga khabbab qala yace kharajna ma'a rasulillah nabtaqi wal halla mun rufuta tare da manzo Allah muna muna wato bidan fuskan ubangiji muna neman yardansa fawajaba ajruna ala Allah shikenan sai wato ladan mu ya wajaba ga ubangiji wato ubangiji ya tabbatar da ladan mu wa minna man ba daga ciki akwai wanda ya zarce au zahaba ko ya tafi lam ya'kul min ajrihi shay'an bai ci daga ladan sa ba ya riga ya mutu zai samu ladan sa can a lahira wato a cikin mu kuma akwai wanda ya saura ya ga- ya ga nasarar musulunci kuma gashi ya sami abu ya- ya ga ubangiji ya saka musu don a duniya kafin lahira kuma an fahimci maganar sa kana minhum mus'ab ibn umar daga cikin wanda suka tafi suka shuɗe usma ci yabanyan ladan su da suka ubangiji ya kaura zai ba su ba a duniya daga ci akwai mus'ab ibn umar qutila yawm uhud an kashe shi ranar uhud lam yatruk illa namira ka duba ga irin gata da aka ce wannan bawa Allah ya ji amma aka ce bai bar komi ba sai kawai wata yar ah, wado tasa wani mayafi shi na mira kisa'un shi ne shi ne na mira galibi da ga ah, fari da baki haka haka idza ka kunna idza ka tsaina biha biha ra'sahu mun kasance idan muka wannan mayafin nasa idan muka muka rufe kansa da shi kharajat rijlahu sai kaf- kasan ta fito wa idza gutiya bi harijilahu idan aka rufe kafa kafa kharaja ra'su sai kansa ya fito saboda haka wannan sai sanya da yawa daga cikin mawlidi sai da suka yi masa kuka saboda rayuwar wanda suke tunawa abin da shi Musa ibn Umar yayi a a Makka dan gayu ne amma saboda musulunci ya bada kansa saboda haka wallahi da wannan dole sai an hakura da san duniya baki daya in duniya ta zo ala rakami an fiha shikenan sai ka karba ba wai cewa aka yi ba kowa haka ya zauna ba ci samu akwai masu kuɗi akwai masu kuɗi irin su Usman bin Affan amma a rika ɗaukar duniya kamar abin da Imam Nawawi ya kawo ya faɗa a cikin a cikin Riyadus Salihin kamar da duniya ta zama kamar jirgin jirgin ruwa aikinka shine ƙetare da kai kaka tsaya kana tsa- duniyan wani abu ya rike ka kai amfani da abin da kake bukata a duniyanka da lahiranka da kuma abin da baka bukata kaka hayatu taraf kuma dole sai da sadaukarwa ka fahimci me ake bukata a addinin musulunci a lokacin ba domin su ce a kullum ba ake bukata tara kudin amma da ake ba bukata tara kudin ana bukata sadaukarwa ne in dai har ka mutum kamar wannan mai gata zai sadaukar da jin daɗin sa saboda addini to mu me muke yi a irin wannan yanayi da ake bukata mutum ya sadaukar da kansa wajen ya nemi ilimi ya sadaukar da kansa wajen dukiyarsa ya sadaukar ga addini amma a irin wannan lokacin haka ana samu wasu na da wasu fahimta daban kuma abin da zai baka mamaki har ta wanda suke jin cewa suke son su zama malamai kuma suke wa'azi din saboda yanzu wani za a ga yana son ya zama malami ne saboda ya ga wasu malam wani yana sa aska tara a wani za ka ga kawai ya zo wajen ka yana cewa wai wai ku zo ku laka- ku laka- kullan kamfani zai siyo maka duka siyo maka kaya zai baka masallaci babban mai faɗi amma idan an haɗu abin da za a rika sassawa na kwantat ɗinka sai a ɗan riga ɗan samu a dinga yin fa- based on percentage kaga tun a farko al'amari kuma ba- kun kun ga buku buku ba ci fuskan ubangiji ba kun ga da abin da yace nabtaghi wajha Allah fa wajaba ajruna ala Allah wa minna man madha aw dhahaba lam ya'kul min ajrihi shay'an to inda aka ce haka za a yi kaga tun farko ba za ba za a yi nasara ke da tunda dama can ba a yi dan Allah ba kuma daga baya tunda dai dama duniya ta dauku to kuma duniya ce ta raba in aka zo du- Allah ya ba ku duniya daga baya to daga baya sai ka a cewa ai malam wani shi cinye duniya waye yake rike mishi kaza din wake wake wake wa- wa- wa- wa- waye- waye ya ya bayyanar da katin nasa in ba mu ba amma yanzu ya zo ya samu duniya ya tafi shi kuma in ya shi kuma ga gaba in sakin muku baki da sai ya rikuri- ya rika ganin cewa kuma duk kuma su juyin muke kun zai kuna da juya shi amma kowa ya zarkace niyyarsa to sai a cikin abin da kuke nema da lahirar ubangiji kuma ya kawo muku duniya kamar da da yawa haka rayuwar sahabbai ta zama daga baya Allah ya kawo musu duniyan ta- tana turmuza a hancin ta ƙasa saboda ka sai da sadaukarwa a yi haƙuri al'amarin addini sai da sadaukarwa sai an yi haƙuri da jin daɗi na wani lokaci kuma ubangiji zai kawo jin daɗin wani lokaci daga baya in ma ka samu jin daɗin ba to za ka samu ladan ka cikakke kamar irin su mutane kuma yayin da aka tafi wajen ubangiji kamar sa sai yake cewa sai manzo Allah yake cewa wutu biha ra'sahu ce ku rufe kansa waj'alu ala rijlihi al-ibthisal ku dako ciyawan ibtisal ku ce ku rufe ku rufe kafansa da da shi sahabi kamar wannan bawa Allah wanda yake dan gata amma bisa magatan abin da za a sace cikin sa baki daya ba aw qala ko manzo Allah ya ce alqu ala rijlihi min al-ibtisal ku sanya kansa eh, wato ibtisal ciyawan ibtisal a a kafansa sai shi khabar ke cewa wa minna a cikinmu kuma man qad aina atlahu thamaratuhu akwai wanda wato yabanyan wato kayan marmarinsa ladansa da ya samu wurin ubangiji akwai wanda ya samu ta nuna ma tun yana raye fa huwa ya hadibu ha sai gashi yana tsinkan wani ladan da ubangiji ya ya bashi na jihadi da wato ya samu an samu yalwa an samu arziki daga baya kuma shi kenan sai fa huwa ya hadibu ay yaqtifuha yaqtifuha wa yajniha yana girbe wannan alherin abin da ya girba a baya daga baya an zo an samu kudi an samu rayuwa ta yi sauki an yi kaza an yi kaza in sun ce ya samu karfi wannan duk muka yi hakuri ubangiji zai kawo da wannan amma sun yi hakuri lokacin da ake yanayi na jarabawa to sai an yi hakuri sai an yi hakuri ubangiji ya gewaye aljanna ne da abubuwa da ba a so amma idan aka yi hakuri ba za a samu abin da ake so kamar yadda kuma sanar wato mara lafiya ne mara lafiya lokacin da ya bai da lafiya ana ba shi magani ya ba so yake ba amma kuma wani abu ne da zai samu abin da yake so nan gaba shi lafiya wa minhum daga ciki akwai Amr ibn Thabit al-ma'ruf bil Usayrim Usayrim radiyallahu anhu daga ciki akwai Amr ibn Thabit wani sahabi ne wannan wanda da can abin da aka saba sani shine makiyin manzo Allah ne makiyin musulmai bai taba zuwa ya gaya manzo Allah cewa shi ya shirya da kalmar shahada ba abinda manzo Allah ya san shi ne shi shine adawa da musulunci amma daga baya nan da za a yi lokacin da ya yi Allah sai shi da shi ga musulunci bai ma samu lokaci ya zo ya wurin manzo Allah ya shelanta shi shahadarsa ba sai dai ya aika manzo Allah gaisuwa manzo Allah kuma ya bishara cewa ya aljanna malaci akhraja al-imam Ahmad imam Ahmad ya rawaito ana bi Hurairah daga Abu Hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqulu babura yana cewa hadithuni an rajulin ku bani labarin wani bawan Allah da khalal janna wanda ya shiga aljanna lam yusalli qat bi tabai salla ba fa idza lam ya'rifuhu an-nas sa'aluhu a lokacin mutane ba su gane shi ba sai suka tambaye shi wai waye yake wannan da kake faɗa ni man huwa fa yaqulu suka ce yace usayrim bani abdul ashhal amr bin thabit ibn waqsh قال الحسين ابن عبد الرحمن وسنة كده أسيره Hussein ibn Abdurrahman sai ya ce faqutu li Mahmud ibn Labid sai nace ma Mahmud ibn Labid ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai Mahmud ibn Labid wasu na cewa yana da yana da idira akwai ya da ya da shi zamanin manzo Allah ya ma riski ya ma ya ma gilmi Mahmud ibn Rabi' ya gilmi shi amma shi Mahmud ibn Rabi' saboda ya cudanyi manzo Allah sai zama hadisan sa hadisi ne na sigar sahaba marasil din sa ne ke ruwaitowa ana karba Imam Muhammad bin Labid malamai suna tantama akan ya cudanyi manzo Allah ko bai cudanyi shi ba duk da lokacin manzo ya rasu yana da wasu shekaru adadi da ya kamata ce ya riske shi amma ana ganin kamar ru'ya ne yake da shi bai da bai da bai da sama'i wannan ru'ya shine wato sahabantaka da za a samu sahabantaka muqayyada sahab sahabantaka wacce take wacce bata kai sahabantaka wanda in ya rawaito za a ce za a karba kai da ba wasu haka suke dauka wasu kuma sun karbi ruwaya sa baki da Muhammad bin Labid muhimmin dai malami ne marasil da sa wata suna da girma ba suna da girma ko da ma an ce bai shirye manzo Allah din ba shi ba Habib bin Labid cewa kai fa kana sha'anul yake tambaya shi Al-Husayn bin Abdurrahman yake tambayar sa ma Habib bin Labid kai fa kana sha'anul Usayri ya labarin Usayri yake qala yace kana ya abal islam yabtin ne yanda ba ta musulunci ala qaumihi ba yana kin musulunci ga mutanansa falamma kana yawm uhud amma ran da ya ji uhud tayi wa kharaja rasulullahi ila uhud madalla ya ji uhud badalahul islam sai musulunci ya bayyana ya ji cewa ya fahimci musulunci din fa aslama sai ya musulunta fa akhadha sayfahu sai ya dauki tafakan sakalinsa fa gada sai ya sammako hatta atal qauma sai da yaje ya wato riski su mutane din fa da khala fi urdin nasi ya shiga cikin mutane yana yaki fa qatala yayi yaki ta akbatatul jiraha har sai da wato miki da ciwo da yaji a wannan yaki ta tabbatar da shi ta sa ba zai iya ci gaba ba qala fa bainama rijalu bani bani abd al-ashhal yaltamisuna qatlahum a lokacin da an gaba yaki sai yan mazaje na kabilan badal ashhal bani abd al-ashhal suka zo suna bincikan mamatan su fil ma'araka a wajen fama idan hum bi suka je suka riske shi bai riga ya rasu ba suka ci faqalu suka ce wallahi inna hadha lal usayr ce wannan wallahi usayr ne wa ma jaa me zo da shi laqad taraknahu wa innahu la munkiru li hadha alhadith abinda muka sani shine mun bar shi yana kin wannan lamari yana kin lamarin musulunci fasaluhu ma ja'a bi suka tambaye shi me yazo da kai yanzu qalu sai sai ce ma ja'a bika ya am ya kai amr ibn thabit ibn waqsh me yazo da kai ahadaban ala qaumik kana yi ne dan kamara mutanen ka baya ahadaban ay ta'ayyidan li qaumik a zuhuran li qaumik eh kana yi ne dan kishin al'umman ka in kishin al'umma ne kaga shikenan zai mutuwa irin nasu Mahatma Gandhi da su Nelson Mandela mutuwan banza kishin mutane yayi kishin kasa yayi am ra'aw ragabatan fil islam ko kuma kwadayi ne saboda musulunci qala tace bal ragabatan fil islam kwadayi ne saboda musulunci amantu billahi wa rasulina imani da Allah da manzansa wa aslamtu na musulunta thumma akhadtu sayfi fagadautu ma'a rasulillah sai ya dauki takobi na sai ne samu ko zuwa wajen manzo Allah fa qataltu na yi yaƙi hatta a saba ni ma a saba ni har abin da ya same ni ya same ni yanzu da kuke gani kuma lam yalbat amma ta fi aidi sai bai wuce ba yin haka ke da wuya sai ya mutu a gaban su fa zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ambata labarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala zace innahu la min ahli janna wallahi ya mishi bishara ce yana da cikin mutanen aljanna wannan shi ba kaga shi bai ba bai ba sa mutum Allah sosai ba ya ratsa haka ya shiga cikin yaƙin yaƙin kuma ya mutu a haka bai taɓa sallah ba sai sallah zai yi a lokacin musulunta eh wani misali ne na cewa wanda ya musulunta Allah bai bashi bai bashi ratan lokacin da zai sauran ibada ba to wannan bashi da komai a kansa ba ana magana wai mutum kawai ya musulunta amma wai ki sallah baki dai bai taɓa ubangiji ya kada umira daharan walakin lam yusalli lillahi la rak'ata wala sajda ya bai zauna bai taɓa ma ubangiji sujada ko ruku'i ba to kaga wannan ba a gashi ake magana ya musulunta ba amma nan da ake magana Allah ya bashi musulunci shikenan sai bai samu lokaci yayi ibada ba to wannan ubangiji zai mishi hisabi ba akan abu da bai bashi dama ba wa min tilkal mawaqif daga cikin abin da aka samu a waɗannan wato matsayi matsayi da musulmi suka dauka ma kana min ba'dhin nisa'il mu'minat abin da aka samu daga cikin wasu wasu sashin wasu daga cikin matayen mu'minai radiyallahu anhunna kamar da muka muka faɗa cewa mata suna zuwa yaƙi kuma suna suna ba da irin tasu gudunmawar wa fi sahihaini ya zo a ce a sahihaini an anas hadisi daga anas radiyallahu anhu wa fihi a ciki hadisi ne mai tsawo yace wa laqad ra'aytu aisha anas yake cewa naga aisha binta abubakar yar abubakar wa ummu sulaim da ummu sulaim wa innahuma la mushammiratani a lokacin sun daga sun daga wato tufansu sama suka yi mushi suka mushi dan mara suka darme wato tufan su wasu malamai suna shiga ta uku ne sa cewa ba ba ba halatta ba yi ba ayan zai ba sauka ba ko ko da ma ayan zai ta sauka a lokacin an shiga wani yanayi ne na yaki da suke bukatar ake bukatar gudunmawar su saboda haka a wannan yanayi ba za yi kace za su dinga tafiya niki niki da tufa irin wani ba dole a yi wani abin da za a yi dan mara da sauransu wa innahu ma la mushammiratani yace ara khadama suqihima ina ganin wato shi saman kaurinsu nan nan inda mata suke sa suke sa wannan mundayan nasu ba suna yin ba kan san akwai munda akwai wanda ake sawa a a damtse akwai wanda kuma ake sawa kuma a a nan a shi saman saman gidan sahu eh to in suka abin da suke sawa ana laraba suna yawan sawa su to shine shi ana suke cewa ara kana masuqima ina ganin shi wannan khalqal din wannan abin da suke ake sawa a saman wato kaurin su umul mu'minin fa Aisha irin su ummu Sulaim me suke yi tun fizanil qiram suna wato yin tumbe suna yin gaggawa da wato salka ko kuma akushi na ruwa alamu tunihi ma akan bayan suna dauka suna lafta kansu a baya kuma tufriganihi fi afwahil qawmi sai su diddila ma wato a bakin wasu daga ciwi wanda aka ji musu ciwo a wannan yaki saboda sha ruwa sun matarji'ani idan suka dawo sai su ƙara dawowa fatamla ali ha su ƙara cika wannan wannan wannan bokitar sun matarji'ani su ƙara dawowa fatufrighani ha fi afwahil qawmi mai buƙatar ruwa sai su bashi wannan ummul mu'minin sa Aisha haka suka wannan sadakarwa a yaki to haka ana iya zuwa wani yanayi a irin wannan da ba za ka zo ka ce za ka za ka tsaya ana ana maganan wani wani shi kamar yadda Aisha ta magana take cewa in an tashi tsirara to ya za a yi da maza da mata take cewa ai labar ya wuce haka Aisha shi ba a duniya ana iya samun irin wannan yanayi daga wani yanayin ya wuce haka matan su za su zauna duk da ma- haramun ne su taɓa maza a matan da su taɓa su haramun ne su gyara musu raunin su da har- su- dole su yi wannan haramun ne su kawo musu ruwa da za su sha ta yadda za su cuɗanya da juna amma kaga a wannan yanayi da an yi to da yanayin yaƙi ya bayu haka a a- a- kaga daga daga cikin kuma miza na Aisha abin da aka sata shi ta yi hankalinta bai tashi ba a ce an ce mijinki mijinki mijinki an ce an kashe shi kawai ta bazama ta je a ce sai da aka bar Fatima ta je ta yi wannan ita kuma ita da Ali bin Abi Talib kowa sai ya yi aikin sa shi in aka sama in in aka je wajen jihadi dole kowa ya yi aikin sa in aka ce ko wani wani zai je ya zarfa biya to galibi fashil ake samu sai a sami wato a, a, karaya mala ce min durusi hadhihi al-ibar wa ibaruha na da makarasa babu nan mun dade a yakin hud ba laifi bai makarasa daga cikin darussa na wannan yaki da kuma wato izinanta ta'riful mu'mina bi su'i aqibati al-ma'siyah nan akwai sanashe da mu'minai da munin sakamako na saba ma manzon Allah wannan shine kawai ake gane kana rinjima matsala san mazala shine biyayya gare shi ba amani ba ba a baki ba wannan amani a baki a baki muna so muna so duk wannan wani abu ne da za ku ta faɗa a baki muna maimaitawa kowa ma zai faɗa ai kowa na na na na na, na da awan san laila ita kuma laila ba ruwan ta ba ta eh, ba ba la tuqirnahu bi dhaka ta'rif al-bisu ila aqibati al-ma'siyah wal fashil da kuma wato a a- nuna rashin jarumtaka nuna rashin sadaukantaka da abin da zai kawo fashali a fadi a yakin ba a samu an sa- an sa- an samu nasara ba wata nazo da kuma wato yin adawa da eh, yin sabani da juna wa annal ladhi asabahum huwa lidhalika sabab cewa abin da ya same su saboda wannan dalilin ne kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ta'ala ya gaskata muku alƙawarinsa idh tahsunahum a lokacin da kuke yakin su bi iznihi da izininsa hatta idza fashiltum sai da suka kuka samu ragwanci wata naza'atun kuka yi wato ah, munaza'a da juna kuka kuka yi sabani da juna fil amri akan umarni da aka baku wa asaitum kuka saba ma manzon Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan da ubangiji ya nuna muku abinda kuke kwadayi na nasara minkum man yuridu dunya akwai wanda shi duniya ce ta dami shi a wani lokaci ta sa ya zabi sabai fa wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin akwai wanda shi a lahi- a lokacin lafiya ta dami shi kuma sarrafakum anhum liyabtalikum daga baya sai ubangiji ya kautar da ku daga daga barin daga barin su inda za ku dirka ki su ku samu nasara akan su liyabtaliyahum saboda jarabce ku wala qad afa anku amma ku ji Allah ya fi mu kaga sahabbai kenan an yi an yi safar da ba aka jama ku ji Allah ya fi mu falamma zaqu aqibata ma'asiyatihim yayin da suka dandane mararan saba manzon Allah watanazu'ihim ah, watana- ah, watanazu'ihim da kuma wato ah, saɓani da suka yi wa fashilihim da kuma ragwanci da suka nuna kana ba'da zalika ashad kanu ba'da zalika sai bayan wannan yakin suka zama ashad muhadara suna nuna tsananin wato kudawa wa yaqmatan da nuna tsananin farkawa wa taharruzan da kuma tsananin wato nuna ah, wa- ah, nuna takatsantsan wajen su su zakke ma min asbabul khida su zakke ma duk wani abu da zai kawo tabewa tun daga lokacin da ka ga suna da wannan kulawa ko lokacin da aka je Hunayn za ka ga ba wai su asalin sahabbai su suka yi wannan aikin ba su wanda suka musulunta lokacin fatan Makka su ne suka yi wannan rashin rashin ta idan amma su asalin sahabban su tsayawa suka yi na biyu inna hikmatan lahi wa sunnatahu wa fi rusulihi hikimar ubangiji da sunnansa game da manzanninsa wa atba'ihi da kuma biya annabawansa jarar ta gudana da an yi dalu marra cewa wani lokaci a ba su nasara wa yi dala alaihim ukhra wani lokaci kuma a yi nasara a kansu wannan haka tuntuni ubangiji yake sunnan annabawansa wannan sunna ce da ubangiji ke mu'amalantan wato mumunai yau a samu nasara a kanku gobe kuma ku samu nasara yau mu lana wa yau mu alai lakin ta kudu lakum al'aqaiba sai dai karshen al'amari tawa kuma tana da mumunai wannan wannan jirace haka yake al'amari kyakkyawa ya da mu- ya ga mummunai shekara da ɗari biyu da ‘yan kai turawa suke da saltsana akan musulunci amma dai ka rubuta ka aje musulmai kuma sai sun dawo da sai kiffa ta damu musulmai fa ilahum law intasaru da ja- da- da'iman inda za su samu nasara koyaushe lam yahsul maqsul min al-bi'thati wa risala ba ta za a samu makasuri na wato manzancin ba saboda daga baya zai zama kawai kawai ana samun nasara ka kowa ma zai zama ya samu ya shiga musulunci ko ba ya samu musulunci amma saboda a samu bambantawa a samu musulunci na gaskiya sai ubangiji ya ce yau a samu nasara kuma ba a samu nasara ba faqdar da hikmatullahi an jama'a lahum bainal amrayn sai ubangiji ya tayara ma mumunai nasara da rashin nasara al'amarin guda biyu da ya tamayyaza man yattabi'uhum wa yuti'uhum lil haqqi saboda wanda yake bin su yake yin da yake yin da'a ga gaskiya ya zama ya bambanta wa ma ja'u bihi da kuma abin da kuma wanda yake bin abinda su su annabawa suka zo da shi mimman yattabi'uhum da akan wanda yake bin annabawan ala zuhuri kawai saboda an samu nasara ne an samu rinjaye ne wal ghalabati da kuma wato karfi abu karfin sa ne kawai wabi khasatin anna hadha min ibtila'ati rusul musamman wannan yana daga cikin abin da dama ubangiji yake jarabta annabawa manzanni yau da sana gobe rashin nasara kama qala hiraqal li abi sufyan kama yanda hiraqal sarki ruma yace ma abu sufyan hal qatal hal qataltumuhu kun yaki da shi ne sai ku jara kun yaki da shi yaki ta hada ku da shi qala na'am sai ce eh yaki ya damu da shi ce kaifa al-harbu bainakum wa bainahu to ya yaki yake gudana tsakanin qala sai sijalu eh karba karba ne yudalu alaina wani lokaci ai nasara akan mu al-marra wa nudalu yudalu alaina wani lokaci ai nasara akan mu wa yudalu alaihi al-ukhra wani lokaci kuma mi nasara akan sa qala sai ce kadhalika ar-rusul haka annabawa suke da manzali tubtala za a jarfi su da nasara da rashin nasara ثم تكون لهم العاقبه sai kuma daga baya karshen al'amari ta zama gare su wannan sunna ce mu'amaliya istima'iyya babu yanda za a yi mumulai a ce wai wai tutuwar ubangiji ba zai taimake su ba ba za a taɓa samun haka ba ba a samu wai wani ya dirka ke su baki ɗaya ba sai su iya cewa komi ai ba za a samu haka ba sai dai wani ɗan jin wani lokaci kuma daga baya kuma ubangiji ya dawo musu nasara suka dawo suka gyara abin da ke tsakaninsu mayyazat mishnatu uhud bain almu'min wal munafiq ita wannan jarabawa ta uhud ta bai ta bambanta tsakanin mu'mini da munafikai alladhi dakhala al-islam zahira wanda ya shiga musulunci a baki kawai ba'da intisal muslimi bi badr bayan da ta musulmi sun yaki a badar ana cewa kaza kaza kaza kaza mu ma da muna nan da mu irin wannan zabi sai Allah ya ƙara kawo jarabawa a gaba a kusa nan da nan sai aka samu kamar kai un 300 wato munafiki Abdullahi bin Ubay bin Salul ya dauki wasu daga cikin munafukai da wasu daga cikin raunanan musulmai kan ku ce munafukai ɗari uku tunda a cikin dole akwai raunanan musulmai wanda suke jin maganarsa a lokacin wa fi zalika qala ta'ala a cikin haka Allah ta'ala ya ce ma kana Allahu li yadhal mu'mina ala ma antum alayhi Allah ta'ala ba zai bar mu'mini akan wannan hali da kuke ciki ba babu jarabawa hatta yamdal khabisa min at-tayyib sai ya bambanta tsakanin baragurbi da wanda suke wato mutane nagari na hudu istikhraj ubudati awliyaihi wa hizbihi fi sarra'i wad dharra'i a irin wannan jarabawa ne ake samu ake fitar da wato bautantaka na waliyai na ubangiji da kuma tawagan ubangiji a lokacin wato farin ciki da kuma lokacin kunci fa idza tabatu ala ta'ati idan suka tabbata akan da'a a lokacin farin ciki da lokacin kunci wal ubudiyya kuma suka tabbata suka lazimci bauta ga ubangiji din har a lokacin da ba lokacin da suke suke da jin daɗi ba fi ma yuhibbuna wa yakrahuna abinda suke kwadayi ko abinda suke ki fa huma abiduhu haqqan to dan sun zama bayin sa na gaske wa laysu kaman ya'budu Allah ala harfin wahid ba kamar wanda yake bauta ma Allah kan gaba daya ba min as-sarai kawai lokacin daɗi wa ni'ima da lokacin ni'ima wal afiya da lokacin da babu jarabawa an kuɗin da mutane daga daga jarabawa kawai an an samu kuma lokacin jarabawa kuma sai kuma ya sakaci da imaninsa to ba irin wannan ba لا يصلح عبادة عبادة عباده إلا السراء والضراء kuma ya kamata a fahimci cewa babu abin da ke gyara bayan Allah ta'ala sai yau a sami farin ciki ba a sami kunci fa huwa al-mudabbir li amri ibadihi kama yaliqu bi hikmatihi fa huwa shi ubangiji shi ke gudanar da lamarin bayan sa kamar yadda ya dace da hikimarsa fa huwa subhanahu idza arada an yu'izza 'abdahu ubangiji yayin da yake son ya ya wato ya ba wani bawansa wani girma wa yujbirahu kuma wato ya ya wato miƙar da wani ya miƙar da karayarsa ya miƙar da gazawansa wayan sura kuma ya taimake shi kasarahu awwalan wani lokaci sai sai ya fito da wani abu da zai zama sanadiyan karayarsa waya kunu jabruhu lahu sai ubangiji shi kuma sai ya zama ya miƙar da wannan tawayar tasa wa nasruhu ala miqdari dhulla sai ubangiji ya zama taimakon da zai masa a gwargwadon kaskancin da ya samu wanki sarihi kuma gwargwadon kare da ya samu da kuma wato rashin nasan da ya samu wa hadha waqa'a lil muslimina bi badr wannan shine abin da ya faru a badar wa laqad nasarakum Allahu bi badr alhal wallahi ubangiji ya taimake ku a badar wa antum azalla kuna makaskanta a lokacin ubangiji sai ya miƙar da wannan kaskancin nasu ya kammalar da su to ana kuma sai kuma aka sami kuma na jarabawa saboda wata hikimar tasa innahu subhanahu hayya ala ibadihi almu'min manazila fi dari karamati lalle Allah ta'ala ya tanaji mabayinsa wani gara a gida na karamcinsa aljanna lam tablugha a'malu wanda ayyukan su ba za su iya kaiwa zuwa ga wannan garan da ya tanajan musu ba walam yakunu balighiha illa bil bala'i wal mihna ba za su taɓa kaiwa zuwa ga wannan tanajin ba sai ta hanyar jarabawa da ubangiji zai musu fa qayyadahum Allah lahum al asbab ubangiji sai ya huwace musu sabubba da za su sama alati tusiluhum ilaiha min ibtila'ihi wa imtihani wanda za ta isa za su isar da su ga wannan gara mai girma da ya tarda musu saboda jarabawa da zai musu kama wa faqahum lil a'mali salihah kamar da ubangiji ya tarda su zuwa ga aiki na gari alati hiya min jumlatil asbabi wusulihim ilaiha wanda ta daga cikin sababai wanda za ta isar da su zuwa ga wato matsayi mai girma da ubangiji ta da musu da shi na bakwai inna nufusa taktasibu min al'afiyati da'ima wan nasi wal ghiraqu qiyada rayuka yayin da koyaushe a aka aka kutar da su daga jarabawa aka ba su nasara aka ba su wadata koyaushe sun samu dagawa kuma wa rukuna illa ajila sai kuma su zama sun karkata ma zuwa ga gaggawa wa zalika maradun ya'uquha an jiddiha fi sayriha ila Allah wal akhirah wannan kuma rashin lafiya ne wanda zai yu'awwiquha an jiddiha wanda zai zama ya zama da mumunai a lokacin da suke suka shiga tafiya tafiya na na wato na tabbas lokacin da suke tafiya wajen ubangiji zuwa wajen balahira fa idza arada Allahu bi har rahmata wal karama idan ubangiji ya nufaci bayi sa da rahama da kuma karamci qayyada Allah qayyada lahum min min min al-ibtila'i ma fihi dawa'un wa shifa'un li dhalika al-marad sai ubangiji ya huwace musu wani abu da na jarabawa wanda zai zama waraka ne kuma wato waraka ne ga wannan cuta da zai samu su na dagawa na wani abin da zai zama ya zame ya zame ya zame da su daga asalin zuwa su samu yardan ubangiji din wannan dagawa da za su samu a duniya su cewa babu babu su dinga jin cewa yanzu saboda muna tare da manzon Allah muna tare da da Allah ta'ala yanzu ba wanda yake nasara akan mu wannan dagawan da jiji da kai to sai ubangiji sai kawo jarabawa da zai dinga cire musu wannan a hankali kuma na tabbata ce inna shahadatan inda Allah min a'la maratibi awliyaihi samun shahada yana daga cikin mafi kololuwan martaba da waliyan suke kaiwa wala sabila illa laila hadhihi ila laila hadhihi daraja ila ne ko ila ne ba illa ba wala sabila ila laila hadhihi daraja babu wani tabarki da za a samu wannan daraja din illa bi taqrir al-asbab al-mufdiya ilaiha sai ta hanyar ubangiji ya kaddara sabubba da za su kai su zuwa ga samun wannan martaba na shahada din to kaga sai an yaki kenan sai an kashe su kuma min tasrir al-adu wa ghairi ta hanyar a samu makiyan su samu narjayi akan su na tara inna inna fiftil inna fiftila filibtila inna Allah a jarabawa da ubangiji ke mummunai tamhisan akwai tankade wa takfira kuma akwai kankare lidhunubi ibadi ga zunuban bayinsa wa fursa kuma akwai dama ce lahum gare su dalilin shahada wajen samu shahada qala ta'ala Allah ta'ala ke cewa wal ya'lam Allahu alladhina amanu saboda ubangiji ya san su waye mu'mini a cikin ku ya bayyana da su wa yattakhidha minkum shuhada ya kuma rika daga cikin wasu daga cikin zama su shahada to wani ya daga cikin hikimar da yasa kafirai ki samun nasara akan mu'minai wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azalimai wal yubahhisa Allahu alladhina amanu saboda ubangiji ya tankade ya rairaye ya fitar da su waye suka yi imani wa yamhaqal kafirin kuma ya zama ya tau ya tafi da albarkan kafirai baki da ya tsine musu na goma innal anbiya alaihi musallam idza usibu ba'd al-awarid ad-dunyawiyya annabawa idan wani abu ya same su sashin abin da yake ke sa yake ya daga cikin kujerar abubuwa na duniya min al-jarahat na wato ciwuka wal alam da wani wato kama kama jika wani abu mai radadi wal asqam da rashin lafiya ta'ziman li ajrihim wanda ubangiji zai jarabce wannan annabawa saboda girman ladan su ta'assa bihim atba'uhum wanda idan ubangiji zai jarabce su annabawa da wannan to su ma mabiyan sai su koyi da su fi sabri wajen hakuri alal makari akan abubuwa na kaddarori da ake ubangiji ya kaddara bayi da shi na sharri wal aqibatu lil muttaqin amma kuma kashin al'amari kyakkyawa ya daga mu ya daga masu takawa wa hadhihi sunnatu llahi fiha wannan kuma sunnan ubangiji ne gami da wannan sai na 11 inna shirakar rasul fil qitali wato yanda manzo Allah yayi tarayya da mu'mini a wannan yaki din mithluhu ka ayyi fard min afrad jayshi kutan kwacin sa kamar kowanne ɗaya daga cikin sojojin sa dalilin wannan dalili ne ala hisi akan kwadayin manzon Allah ala adami tamayyuzi an jundi akan ya nuna wani bambanci tsakaninsa da sojojin sa wa musawatu nafsihi bihim da yanda kuma daidaita kansa da shi da sojojin nasu wa fi shi dalilin wannan dalili ne ala shaja'ati akan sadaukataka na manzon Allah wa sabrihi da hakurinsa wa tahammulihi al'aza da kuma yanda yake daukan gamman cutarwa shi ma fi sabili da'awati wajen ya tabbatar da da'awansa shi ma ya samu lada din ma wai kawai kamar shi zai zauna a gida ko ya rika aika mutane suna mutuwa shi kadai ba matsala shi ba haka yake ba ba haka yake ba duk da in daula ta yi faɗi dole sai an yi haka din dole sai shugaba ya zauna shi ya rika aikawa da kwamanojin suna zuwa gari kaza gari kaza gari kaza suna yin jihadi to amma dai ana samun yanayi da dole sai shi sarki da shi ya tafi dole sai shugaban ya tafi kuma dole shi ma in ta kama kuma shi ma ya shiga cikin fagen fama kamar da mazala shi ma ya shiga yakin hunain in za mu zo makaranta nan gaba lokacin da ya ga wasu daga cikin sahabbai sun sun sami ragwanci shi da kansa ya hawa alfadara kaga alfadara dai ba ai ba kaga daga alama ba gudu za a yi ba kuma shi da kansa ya rika zabura alfadara yana shiga cikin abokan gaba yana yi kansa kirari cewa ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne tsagida abdul muttalib ya rika shiga cikin abokan gaba sadaka kowa ya dawo dole sai na ganin sai mu dakata ne da mun ƙara shi wannan wannan wannan wato gazuwa din mai cike da dauka a zahiri kamar ba a yi nasara ba amma kuma ga nasara din sai aka samu mai yawa a ciki to sai mu dakata ne insha Allah wannan biyar bar mu karkanta shi ce la yasluhu ibadahu illa as-sara'i wad-dara babu abin da yake gyara bayan Allah ta'ala sai dai wato yau a samu farin ciki gobe a samu bakin ciki fa huwa al-mudabbiru li amri ibadi saboda shi ubangiji shi ke gudanar da lamarin bayansa kamar ya leko bi hikmati kamar da ya dace da hikimansa saboda haka hikimansa ta har hukuntar cewa bayan ana son sabai rabauta to yau a sami daɗi gobe a sami rashin daɗi yau a sami sanyi gobe a sami zafi yau a sami wato abinda ake bukata gobe za a samu abinda ake bukata ba wa wasu subhanahu idan arada an yu'izza abdahu wa yajbirahu Allah ta'ala ne dama idan yana son ya ba ya ƙara ma bawoyinsa matsayi kuma suna da wata tawaya sai in akwai tawayan shi ubangiji ya kammala musu wannan tawaya din wa yansurahu sai ya kuma taimaki bayin bawan nasa kasarahu awwalan sai ya zo sai ya zama ya kawo ya kawo wani sanadiyan da zai zama ya karaya ya zama yana da kaskanci a gani na ido wa ya kunu jabruhu lahu sai zama ubangijin shi da kansa zai dauki gabarin wato kammala shi ya cike mishi wannan gibin da kasanta shi wa nasruhu ala miqdar dhulla sai ubangiji ya taimake shi a gwargwadon yanda yake ya tsaci kanshi na na kunci in ma ba ba musu amma wanda kan muhali na kunci ba har wasu wanda suke ganin suna da karfi suna cewa su far mana to a hakan sai ka gani kuma ubangiji kuma shi kuma a irin wannan da muka tabbatar wa ubangiji cewa mu mabukata ne mu masu kunci ne mu karyayyu ne mun karyi sai ubangiji kuma sai ya cika mana ya kammala mu sai ka an fara ana ganin kamar za a gama da mu daje da kasashe mai al'umma ba shi da sauki a ce kawai ka ga wai da ana ganin mu Najeriya ba ta wuce wata Washington ba wata state ɗaya daga cikin state ɗin Amurka ko ku je ku ci ku nika kinin Najeriya baki ɗaya kuma yanzu Najeriya ku je ku haddasa mata yaki ga yamin duniyar da za ta iya riƙe al'ummar Najeriya so a sai biya al'ummar Najeriya kowa sai da jikin shi saboda haka wannan wannan rigima ba wata rigima ce da za a da za a wanda yake yake gani yana ya shirya a ciga zai zo ya je jama duniya masifa ya jama duniya masifa al'ummar nan wani zai iya rike al'ummar Najeriya ana zaman lafiya mai aka kari ana zaman lafiya aka kari balle ka je ka ce za ka zo ka jawo fada ka je ka jawo fada ka yi rayu ko ya ce wani ya rayu ko kiya shine yan Najeriya duka to in ka za musu ba mai wani shi ya rayu to za ku ba hijira za a je kuma har ukuru dariku za a je har in amurkan ba ku isa ku ce wani duk ku ce ku da na boda amma wani sai ya shiga in dai gari kamar iraki iraki da ake cewa bata wuce kaman kano ba ga yanda wankin ya kai su dare to sai gari irin najeriya mai al'umma da yawa mu garin kasa ta ba wani faɗi ne ta ba amma sai al'umma sai al'umma saboda abin da ake gani cewa kamar ma mu ba mu da wani karfi kamar kawai a rana guda ne dare da yini ne kawai za a ba a gama da mu a kammala a gama da mu a yi waye a yi waye a hada mana makirci a kaza a kaza a kaza to a haka kuma sai ga ubangiji ya kawo nashi nashi nashi dauki abin da kake gani cewa kaman kaskanci ne sai kuma ubangiji sai ya zo da taimakon sa gwargwadon kaskancin mu gwargwadon kaskancin mu sai kuma ubangiji ya zo da taimako gwargwadon wannan wanki sarihi da kuma yadda muka nuna cewa ba ba za mu iya ba wa hada ma waqa al muslimin wannan kuma shine abin da ya faru da musulmai bi badrin a yakin badar warganan kaskancin su su 300 su kuma ajan su dubu ubangiji kuma sai ya sai ya ba su taimako taimako gwargwadon kaskancin su sai ce wa laqad nasarakum Allahu badrin wa antum adilla so daga wannan mu ci gaba da yin addu'o'i kar mu tsaya muna wani ana wani mu zama kamar wani wanda hankalin shi ya tashi shikenan yanzu ina za mu koma yanzu ya za mu ci abinci yanzu ya za mu kaza don ta zo ya za ta ba duniya an zo an zo ne a ta abin nan in sun riga sun sun shirya hikima za su yi to shikenan sai mu dogara ga ubangiji kuma ba ku ba mu da makaman ba mu da koyi ba mu da wani kuzira ba mu da wani mashi ba mu da koyi amma muna da ubangiji ga kuma yawa da ubangiji ya ba mu ubangiji shi zai shi zai kawo mana yanda shi zai isan mana shi zai kawo mana yanda zamu saboda haka waɗannan abubuwan addu'o'i za ta yi amma ba amfanin wato a zo kuma a dinga kiɗa musulmai saboda kawai wani wani fitinanne gafo mahaukaci ya zo ce zai yaƙi in ya zo ya yaƙi ya za a iya da shi in shi ya fi kowa ƙarfi kuma ba akwai wanda ubangiji da ya fi kowa ƙarfi kuma za a ci addu'a kuma rai wankin guda zai iya kai mutane dari wannan al'umma da suke gani suna ana rainawa al'ummar nan al'umma ƙarfi ne babu abin da kake gani in ta matsa ba za a iya yi ba duk wani makamai da waye dama duk wuri wuri samu dan dai dan dai wato mun shagaltu da kanmu ne sun hada mu rigima wannan ma mu shi muka ya fi damun mu ni abin da ma ya fi damun mu shine wannan shi da abin da suka yi shine wato yanda za wani sabon wani strategy ne a cikin da tsotse mu tsotse mana arzikin mu ana kuma kar hada mu da rigimu ina fi ina fi damuwa da wannan din mashin shine ma ya fi zama yana da damage da kuma yanda su su suke cewa za a zo da wasu dokoki a jihohi musamman arewa guda sha biyu wanda dokokin da ba maganar dirgiman da ake yi akan akan dokoki misali na addini ne cewa kuna da damuwa da wasu muqaddasat wasu abubuwa da nago area su ne ba a tabawa ba za Allah ku jin cewa an zage shi za a tada wani hayaniya ku hakura a wannan yanci ne haka duniya ta zo kun ga har abin da ya baka mamaki kun san fa wannan matsalar sai ta fi tabbata gwamnoni fa wannan abin da wannan matsalar za ta taɓa gwamnonin jihohi ne amma kowa kawai hankalin da tashi biya duk da kirin tsoron matsorata ne ba wanda ya cewa komi sai dai ɗine ku ko wasu daga cikin wasu malamai su an fito su wasu ƴan maganganu su nuna suna da suna da wato cikakken tsammani kyakkyawan tsammani ga Allah ta'ala Allah ba zai tozata su ba amma mu da kowa kawai kowa ya shiru sai shi shugaban ɗan ƙoƙarin da yake da ya rika yi haka tulu diplomacy and negotiation haka yana ta yi yana da kiran mutane an ce EU su sun fito kwanan nan jiya sun ce abin da ake cewa Najeriya wai rigima addini ne a'a ba rigima addini ne kadai ba ɗaya daga cikin rigima rigima ne kawai to kaga wannan ya yi kokari a wannan ya bi hanyoyi ta tafi diplomasiya da China sun faffada da sauransu kuma sauran China da Rasha da sauran sun faffada wanda wannan yana da akwai bukatan wannan to amma mu yanzu kaga rigima ne zamu yi ba rigima ne da wanda hanzar na fi mu karbi saboda aka rigima ce da kai mu ci zamu ta arar da ka kan mu dinga wani cika baki kamar da zaka wasu na yi an fara wani zane ana ana dambe shi ya kada shi da kasa ai ba rigima ai ba haka ake rigiman ba eh rigima ce da kusa ubangiji ko a ciki in ya raina ya raina kamar ya ga gayya in yana ganin cewa mu kaskantattu ne wasu sakarkaru ne kamar da dama a kamfen ɗinsa ya taɓa faɗin cewa mu kamar wasu birrai ne haka yake gani to haka yake gani to shi kenan zai ga zai ga lamarin ubangiji kuma Allah shi ba haka yake ganin ba muna da imanin mu muna da kaza an zo an canza an canza labarai da sauransu an canza yanayin gaskiya kowa san ba gaskiya ne wannan abubuwa ba kawai ana nisan halatta mu mutane a dinga tsotse su a ci gaba da cinye musu arzikin su to in ya in ya zama sai a haka ne in mun bashi za mu kuce daga sharrinsa shikenan mu bar abin da yake shugabanni su bashi wani aikin mu bar su a hannunsu kan mu dinga yawaita shawarwari shawarwari kai ka kake gani su su ya gani su ba su yi gani su kuma tsakanin su su ba ku tusa ya musu mu abin da za mu yi shine mu addu'a kuma mu kwatar da mutane da hankali a yin tayar da hankali ba ya wani wani tayar da hankali ba ne me yi in suka ci za su zo su zo mana ce me amma magana abin da yake kai ba kai ne za ka yanke hukunci ba mu za mu yanke hukunci ba shugabannin ne ku bar su su yanke hukunci illa iyaka dai wasu lokacin yanzu sun akwai dama a ji a gaya musu abin da ake ganin mu muna ganin hanyoyi ne na da zai sa a wannan daga cikin wasu daga cikin abin da jiya muke tattaunawa a nan a jami'a dan kusan ba uku abin da aka yi tattaunawa kenan an yi magana cewa mu musulmai ba mu ba ma son muna muna bankaɗo labarai na abubuwan da ake mana rashin kyauta a ƙasar nan saboda muna muna da cikakken imani wannan kuma imanin mu shi ya kawo wannan duk da ni na ba na ganin wannan abin dalili ne karfa saboda mu muna rigima ne one against five tun shekara ɗari biyu zuwa yanzu muna rigima ne wasu sun ninka musu sun kasu biyar su arna dama can muna rigima da su ne dama can ba su kadai ba su wannan rubutun kaka zamanin wai su ne wai a tunanin suka ce wai burin rubutu muna banka da abin da ake mana a kasar nan ba fa su ba da kansu ba su wani tunanin ba bayan kowa ne goma cikin kiyada ne shi su arna su ne dama can suke ruwa suke kidamu su suke cewa ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ko ba mai ce mana yi mu shugabannin namu da muke duba muke gani su kuma an riga suna haifansu a hannunsu suna ma tsoron ma su fito da irin wannan salon ka ce sun cika zafin addini sun cika zafin kishin mutanensu su kuma rashin za a ce sun fi wasu sau da kaga ba muna rigima ne da arna kaɗai a najeriya ba muna rigima da duran duniya suna bara musu baya suna kuma ba su intelligence da strategic da ma abin da zaka faɗa na support suna ba su duk wani abin da su ba za su ankara ba sai sun shekara hamsin ba su ankara ba za su je taskace su sun gama musu aiki da su ba su su suna da shi mu kuma babu da komi za ka ba zai kace muna rigima ne wai wai kafaɗa da kafaɗa ba nidi da nidi sa'a da sa'a a daina ma wannan tunanin in an ce dai mu kokari mu gyara mu gyara sai mu ci gaba da bankaɗawa yanda su falastina suka rika suka dinga bankaɗo labaran inda yanzu da rayuwa ta zama rayuwa ce ta ta propaganda da abin da ake kira political hypocrisy na munafunci na duniya amma dai babu abin da za mu rika yi mu ta addu'a mu kwantar da hankali mu tsaya ba abu da kasakali sai ubangiji sai kuma lamarinsa ba yadda za a yi kawai haka kawai irin da ke tsammani kamar kawai wasu ciyayi kawai zai biya ta take mu kawai sa mana wato kwayoyin feshi maganin feshi kawai mu mutu baki da wallahi ba zai haka ba zai faru ba ba zai faru ba kuma zai ga me zai faru insha Allah Allah ta'ala ya tabbatar mana da kasan mu Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo ni da inda suna da hankali ma da suke cewa an da an da mutane da maganar kiristancin an dame kiristan tun daga 2000 shekara 25 kenan ana kakkashe su to ai sai a raba inda auren aka yi tun an yi amalgame shi an yi auren auren ana ganin kamar ba zai yiwu ba to sai ku zo ku je a sarahan jarida sai a yi rabo rabo da babu rigima a ciki a ce kowa ya ɗauki nasa da facebook ne a je a je a rabu inda ana ganin cewa mu kuma cuta ne mu jihadin nan ba za mu iya denawa ba mu komi da sunan musulunci muke yi ba a yarda cewa jiya ana hira da ɗan gidan gobe da wani yaro matashi tsaragalalle mugun yaro makareci ya dinga faɗin karerayinsa ba shi ba shi wada ba maka zai faɗa wanda tijo da yaro karami ai irin wannan irin wannan mu ire-iren mu ne mu za mu je za mu je mu ma tsara da shi kai rigima ya bada fact ba da fact amma ka je ka da wanda tijo shi ba akwai abin da ba zai iya faɗi ba akwai abin da kuma yaro kawai zai zai je wai yana cewa je irin su dan gidan gumi ne da irin su malamai ba da zaman ba aka kama su ai su ne suke ci gaba da halatta wannan abubuwa to kasa ne dai Allah ya kawo mu lokaci mu ta addu'a a ta addu'a ku kuma ku da kuke bin gaskiya kuke tsayawa akan gaskiya ku ne asalin ada in kullum an yi wani cani yanzu fa a daidai wani lokacin fa ne fa tension yake yawa tsakanin ba da manufa ne fa ake wani wannan abu a daidai kuma yanzu misali ni yanzu misali da kawai dan kawai ina yin wa'azi kawai a dorai kuna gani yanzu misali in dai kuwa na ce zan kira har nan fan shekara za mu tattauna zamantakewa za su zo suna zuwa su ga tarihi na ni abin da nake yi kullum kan kitabun tauhidi in kan tattaje su da mufidi je ina karatu ina cewa musulmai su dawo hayacin su wallahi wallahi ba za su ba amma kawai wani wani gardi jahili da bai san komi ba bai san harkan bokan ba ma balle komi kawai ya kira su zo ka ce wai haka nan za su zo wani ne ce su zo wani ce su zo kuma sun san cewa shi dama ta zo zai kawo musulunci saboda ka wannan fa ba fa abin zane kawai kaga ana ta wannan haduwa ba kuma duk wannan ba wani a daidai lokacin da ake dirgima akan cewa da Allah a daina dokokin nan na cewa ana rajin masala a cire shi a daidai lokacin fa yanzu Allah ake targima a nan Kano cibiyar musulunci akan maganar baki an bayan tarayyar wani abin da ba ba zaki ba a targima to in kuna targima kuma ku yi tafaki ba sai wani daga waje ce to ku ne to duk ku je ku koma duk wanda ya kada ba ya kada abin da ya kada ba kan masala ba shikenan ba so kaga akwai makirce makirce abubuwan da ba a gane ba mun zo ba ta shirme wani abin da ba ilimi ba a ta yadawa to to a ga shari'a lo to ka gani amma kaga waje kaga genocide nan fa yaje fa Isra'ila ya rika kamba ma wato shi na Netanyahu ce babu kamar wanda yake duk duniya ba mai iya yin makamai irin na Amurka kuma dai dole mu risara ma Netanyahu Netanyahu ya yi amfani da wannan makaman wato yana yin ba'afa wato yana nufin cewa yanda ya karkace Falastinawa to fa abin asara masa ne asara masa aka tattafa aka ji daɗi wadu wannan ba da yana sai bane wai sai wasu ne wanda za ka zo ka ce kai kana nesa da su ka ce wai ana musu baki ce a kasan nan ni na ganin kawai su a ran kasan nan suna ganin ba za su iya ba su to su kawai su koma inda suke ban ga abin da zai sa abin ba Allah ta da hankali ba bayan an san aure ba zai yi ba mace da namiji an aure ya ki ba ba sai a rabu ba sai a rabu amma kaga ana da matan waye hada mu ne da su ba yi matsiya ne ya hada mu da su ba da su muke rayuwa asalin mu da ba da su muke rayuwa an canza iyakokin kasa an canza so so ana ganin wai wai mun sai da mu cika mu bai muke da shi ba yayi ba mu da ma'adanan ba fara dauka ba ruwai da dawa ne to a bar mu mu cika mu a bar mu cika mu mu maganar da muke shine ku bari mu rayu mun rabuwan ne ku bari a rabu amma ka ku tsalba mana baki ku bari mu rayu ka ku zo ka hada mana rigima a to ai wannan Kaduna ma na gaya ma fa ranar da ka ce na malami na kan dishan gare shi ba nan gwabur na malaci nan gwabur an nan ladan malaci eh haka haka haka kace saboda haka wadannan abubuwan wannan abubuwan mai ta addu'a makicin da ake ji Najeriya ba ce da ake yi mata makici ba daga cikin tsohon ɗinkin duniya har ma wani sunansa ne ɗan masar ɗin nan ya taɓa cewa ba inda ya halitta ce wa gida da ƙasa da zai ce Najeriya ne saboda kirfi da ake ma Najeriya kuma Najeriya sai zo ta sabi abin da malaki da addu'o'in mu yana amfani kana kamta addu'a wani cika baki duk bai taso ba cika Allah ba ya san cika baki ga shi mun kanta shi na kun gari Allah ba ya san cika baki ba ya san cika baki wani maganin ajiyo a wurin aji kaza a ku bar shuru kawai ku bari sai aqiba al'amari aqiba al'amari da da musulai za a samu nasara amma dai ka a cika baki ka an dama Allah ta'ala kamar kawai kawai ba shi zai ba Allah shi zai Allah ta'ala ya tabbatar da kasan mu Allah kawo zaman lafiya Allah ta'ala ya shiryar da shugabannin su fahimci wato samu abin da ake kira sense of belonging su fahimci al'ummar su su fahimci abin da yake shine zai zama maslaha ga wannan al'umma su fahimci suwaye suwaye wato mutanen su na gaskiya kuma suwaye wanda ba mutanen su na gaskiya ba Allah ta'ala ya ba mu shugabannin mu jagoranci Allah ta'ala ya kasance da kafirci da kafirai Allah ya tabbatar mana da musulunci Allah ya kiyaye mana imanin Allah ya kiyaye mana imanin Allah ya kiyaye mana imanin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد اذا هدينا وهب لنا من لدنك رحمه انت الوهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين